بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 21 ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da Februari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 111 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad ibn abubakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da tsarin rayuwarsa da manhajinsa da yadda yake gudanar da al'amuran rayuwa da addininsa da zamantakewarsa malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda kallon wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda yaje aikin haji nesa da kayan aikin sa da shi da iyalansa Allah ya saka mashi da alkhairi zamu tashi kai tsaya inda malai yake cewa faslun fi siyaqi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hijjatihi wannan fasli zai yi bayani ne akan wannan gaba tana bayani ne akan koro bayanai dangane da abubuwan da suka faru tiryan tiryan dangane da aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma'ana dama mun riga mun shiga cikin hadiyu sallallahu alaihi wasallama fil hajj ya ta mana bayanai wanda suke muqaddimomi ne yanzu kuma zai jero ainihin abin da ya faru cewa an fita rana kaza aka je wuri kaza aka kwana a wuri kaza zai ba mu labari tiryan tiryan akan abubuwan da suka faru dangane da aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam yace la khilafa annahu lam yahujja ba'da hijratihi ila almadinati siwa hajjatin wahida wa hiya hajjatul wada babu sabani tsakankanin malaman tarihi da malaman hadisi da duk malaman da suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da sunnarsa ba su da sabani akan cewa bayan hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina aikin haji so daya kawai yayi ita ce kuma dai wannan aikin haji da ake cewa aikin hajjin ban kwana wala khilafa annaha kanat sanata 10 babu sabani kuma akan cewa wannan aikin hajji an gudanar da shi ne a shekara ta goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa ikhtulifa hal hajja qabla al-hijra amma an yi sabani shin kafin hijira fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji farawa tirmidhi an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala al-imam at-tirmidhi abu isa at-tirmidhi rahimahullah ya ruwaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dan sahabin manzon Allah Jabiru dan Abdullahi radiyallahu anhuma qala Jabiru yace hajjan nabiyyu sallallahu alaihi sallama thalatha hijajin manzon Allah yayi aikin hajji so uku hajjataini qabla an yuhajira yayi aikin hajji biyu sau sau biyu kafin hijira wa hajjatan ba'da ma hajara ma'aha umratu da kuma aikin hajji da ya yi na biyu na uku bayan da ya yi hijira tare da umra wato wannan kiranin da ya yi al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan riwaya hakanan al'imamu dara kutini malam ya ce kala tirmidhi haza hadithun gharibun min hadithu sufiyana wannan hadisi garibi ne ma'ana ya zama wato hadisi ne da yake da hanya ɗaya daga makarantar sufiyanu sauri kala tirmidhi ya ce wasa'altu muhammadan na tambayi malam muhammadu ya'ani al-bukhariya yana nufin malam muhammad dan isma'ila abu abdullahi al-bukhari sahibu sahih Allah ya gafarta mishi an hadha na tambayi al-imam al-bukhari malamina inja al-imam at-tirmidhi game da wannan hadisi falam ya'rifu min hadisi sauri sai ce sam bai san wannan hadisi daga makarantar sauri ba alama akan babu hadisin a yadda ya san hadisan makarantar sauri to bai san wannan hadisin ba wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yace la yu'addu hadha alhadith mahfuzan wannan hadisi yace bukhari ya bani amsa da cewa lalle wannan hadisin ba a kirga shi a matsayin abin da aka kiyaye a takeice jama'a wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bayan al-Imam Tirmidhi al-Imam Ibn Majah ma ya fitar da shi haka nan al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ma ya fitar da shi daga ainihin wato sauri din da isnadi kyakkyawa akwai wasu riwayoyi kamar ita riwaya al-Imam al-Hakim tana nuna cewa ne ma manzon Allah yayi aikin haji da yawa da yawa ba wai guda uku kadai ba haka riwayar da Ibn al-Jawzi ya kawo a cikin tarihinsa al-Muntazim fi tarikh al-muluki wal umam sannan malam Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan riwaya ta ainihin ayyukan haji da manzon Allah ya fiye da daya a cikin littafin sahihu sunan ibn maja wanda ya ware sahih da da'if dinsa a takeice wannan hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji ba daya ba ba biyu ba ko kuma akalla yayi guda biyu kafin hijira da gaskiya abin da zai kara maka karina tabbatar da wannan shine dukkanin bai'a ta aqaba da aka yi al-aqaba al-ula da as-thaniya wanda mutanen Madina suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ainihin tattauna da shi suka anshi musulunci duka waɗannan sun faru ne a lokacin mausumi na aikin haji an yi ne a ainihin sun amina a zaman mina a yamu tashriki a lokacin aka yi wannan zaman akwai wanda kuma aka yi ainihin filin arafa sanda ya fara gabatar musu da magana to kaga ba'idun jiddan ka fara tunanin shi ya zo arafa ne kawai yawo shi bai zo aikin haji ba wannan mustagrab sannan baya ga haka ya tabbata kuma cewa a tarihinsa tun ma kafin annabta yana yin aikin hajji idan ya zo su mutanen makka suna ainihin tsayawa ba sa shiga inda mutane ke shiga a ainihin mash'arul haram shi sai ya shiga cikin mutane idan mutanen makka suka zo su ba sa fita daga harami ba sa fita daga harami su tafi arafa sai su tsaya a cikin harami shi kuma sai ya fita ya shiga cikin mutane yana bin ragowar shiriyar baban shi annabi ibrahim alaihissalam haka in ya zo dawafi sai ya dinga ainihin karkacewa baya shiga cikin hijiru isma'ila da wannan abubuwan sun tabbata yana yin su tun kafin ainihin hijira wasu su kuma tun kafin annabta da waɗannan ma ƙara'in ne akan tabbatar da cewa ya mu marasanci aikin hajji kafin annabta ko kuma alal aƙal kafin hijira amma wannan da ya yi ta bayan hijira ita ce ya yi ta a matsayin farilla a matsayin hajjatul islami domin waɗancan ya yi su kafin Allah ya shar'anta wa musulmai aikin hajji a matsayin farilla ne kamar yadda za mu zo mu ina fata mun gane wannan sai mala ya ci gaba da cewa walamma nazala fardul hajji yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci akan farlanta aikin hajji badara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila alhajji min ghairi ta'khirin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaggawa yayi shirin zuwa aikin hajji ba tare da jinkiri ba fa inna fardal hajji ta'akhkhara ila sanati 90 aw 10 domin farlancin aikin hajji ya tabbata ne a shekara ta tara ko kuma a ta goma bisa mafi ainihin karancin takadiri shekara ta goma ko kuma ta tara ko kuma farkon shekara ta goma wannan karkashin fatawar da ke cewa wato aikata aikin hajji ana yin shi ne ga gaggawa ga wanda ya samu iko wanda kuma ita ce fatawa sahihiya yaushe ya kamata mutum ya yi aikin hajji da zaran ya samu iko da zaran ya samu iko na wadatar guziri da abin da zai bar wa iyalan shi da lafiya hanya da lafiyar jiki wajibi ne ya je ya yi babu jinkiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa wanda ya samu ainihin wadata ta yin aikin hajji bai je yayi ba to babu ruwan Allah in ya ga dama ma shi mutumin ya mutu ba yahude ko ba nasari ma'ana in ya so ma ya ridda kawai ma'ana addinin shi yana da matsala idan mutum ya samu dama ya ki ya ta cewa ya Allah bai kira shi ba Allah bai kira shi ba wannan al'ada ce ta mutu yan arewa Hausawa galibi mutum bai sanya aikin hajji sai ya ce Allah bai kira shi ba Allah ya kira shi ya aure Allah ya kira shi ya gina gida Allah ya kira shi ya sai mota ya tafa taka da kuɗaɗe amma Allah bai kira shi aikin hajji ba sai in Allah ya aiko mala'ika ya zo kofa gidan shi ya kwankwasa mai tukunna ya ce wane eh ka fito ka je aikin hajji tukunna ko kuwa duk wa azzin fil nas bil hajji ya atuka rijalan duk wannan ba kira bane sai ka ji mutum ya ce ai shi Allah bai kira shi ba to irin waɗannan su ne manzo Allah ya ce in sun gara ma su ma zama yahudawa ko kiristoci to duk waɗannan sa daga cikin hujjojin da ke nuna cewa a yin aikin hajji hajjatul islam to da zaran ka samu iko ne karkashin haka da za a ce mutum yana da kuɗi bai balaga ba ran da ya balaga to ranar ya kamata ya je aikin hajji daga lokaci ya kamata ya ɗauki niyya kamar wanda kuma bai da su ya balaga ran da ya samu to daga ranar ya kamata ya niyya zuwa aikin hajji ina fata mun gane jama'a Allah ya samu dace malam yace wa amma qauluhu ta'ala dangane da faɗin Allah ko da yace wa atimmul hajja wal umrata lillahi ku cika ta aikin hajji da umara don Allah fa innaha ita wannan aya wa in nazalat sanata 60 amal hudaybiya duk da ike ta sauka ne shekara ta shidda bayan hijira shekarar da aka yi sulhu hudaybiya falaysa fiha fardiyatul hajj wannan aya ba ita ta kawo farlancin aikin hajji ba wa inna ma fiha al-amru bi itmamihi ita ta zo ne da umarni akan cika aikin hajji wa itmamul umra da cika aikin umra ba'da shuru'i minhuma fihima bayan ka fara abinda aya take bayani shine in ka fara to wajibi ne ka cika wala wa hadha la yaqtadi wujub al-ibtida'i wannan hukuncin baya hukunta farawan ma ya zama wajibi ne fa in qila famin aina lakum ta'khiru nuzulihi nuzul fardihi ila tasi'ati aw al-ashira in aka ce da mu inji ibnul qayyim a ina kuka samu hujjar cewa wai a jinkirta farlancin aikin haji ya jinkiri sai a shekara ta tara ko ta goma aka saukar da shi qila sai a ce li anna sadara surati ali imrana nazala amal wufud saboda farkon suratu ali imrana ya sauka ne a amal wufudi shekara ainihin da tawaga suka yi ta zuwa suna musulunta shekara ta tara kenan bayan hijira wa fihi qadima wafdu najrana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan shekaran ne wato tawagar kiristocin nan daga najrana suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa salahum ala ada'il jizya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sulhu da su akan za su bayar da jizya waljizyatu innama nazalat ama tabuka sanata 90 kaga jizyan nan ko an saukar da ita ne a shekarar da aka yi tabuka shekara ta tara wancan amal wufur shekara ta tara zuwa ta goma to ita jizya ta sauka ne a amal wufudi a amal amal 90 shekarar da aka yi tabuka me jizya shine abinda mutane za su bayar ga gwamnatin musulunci waɗanda suka zaɓi za su zauna akan addininsu aka yarjejeniya da su amma za su ba da wani abu wanda za a yarjejeniya da su a karɓa daga gun manyansu kaɗai wato waɗanda za su iya yaƙi banda mata banda yara wannan kuma a madadin abin da gwamnatin musulunci za ta ba su na kariya da security da makamantansu wannan yana ishara zuwa ga ayar ta sauka cikin sutu tauba faɗin Allah da yake cewa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون har sai sun ba da jizya suna masu kaskantattu wannan aya tana cikin sautu tauba ita ce ayar ta sauka ta ba da hukunci na akan a amshi jizya a yaƙe su idan sun ji sun yi imani shikenan idan kuma daga baya sun yadda cewa za su ba da jizya sai a karba wannan aya ta zo da bayani akan jizya wa fiha a cikin kuma dai wannan shekara nazala sadru surati ali imrana a shekara ta tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da farkon suratu ali imrana wa nazara ahlal kitabi a wannan shekara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da kiristoci ahlul kitabi akan ainihin abubuwan da suka shafi addini wada'ahum ila tauhidi wal mubahala kuma Allah ya ce ya kiraye su zuwa ga su dayanta Allah idan sun ki kuma Allah ya manzo Allah ya kira su zuwa ga mubahala shine fa in hajjuka fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa wa anfusana wa anfusakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin wannan aya ita ma ta zo ne dan bayani akan wannan hukunce hukuncen na cewa idan an samu sa'insa sun sun ki bin gaskiya to ga yadda ra'ayi da aka ba kai kuma wasu daga cikin su wawaye suka ce sun shirya sai malaman cikin suka ce sam ba zai yiwu ba ba za a yi mubahalan nan ba dan babu wanda zai mubahala da annabi face sai ya ainihin wato shiga ya shiga uku ya lalace wa yadullu alaihi anna ahla makka wajadu fi nufusihim ala ma fatahu min at-tijara min al-mushrikin lamma anzala Allah ta'ala na daga cikin abin da ke ƙara nuna wannan bayani shine mutanen ƙasar makka sun ji takaici sun samu damuwa sun tsorata da abin da zai biyo baya a tattalance karyewa tattalin arzikinsu sakamakon saukar wannan aya da Allah ya ce da ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha Allah ya ce ya ku mu'mine ku sani da cewa innamal mushrikuna lalle su kafirai mushrikai najasun najasun kazanta ne su fala ya qarabul masjidal harama ba'da amihim haza kar a sake abbasu su zo kusa da masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ma'ana najas ana karanta shi annajasu ko annajisu duka ya tabbata a larabci kuma wujuhi ne na qira'a abinda yake nufi da najasa kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya ambata wa min qablihi ibnu jaririn cewa ɗayan fassara guda biyu ko dai najasa ne su saboda in sun yi janaba ba sa yin tsarki ko kuma saboda shirka da kafirci wanda wannan ya fi tabbatar da ainihin ma'anar wajen domin muka ɗauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah yake cewa innal mu'mina la yanjus to kaga aka san shi innal kafira yanjus kenan kafiri najasa ne dama da haka najasa anan asalin kafircin Allah ya ce kuma kada a basu shiga al-masjid al-haram malamai sun ce duka biyun ne masjid al-haram anan shine garin makka da kuma ƙwariyar garin madina duka guda biyu ba wai abin nan cikin masallacin kaɗai ba don al-masjid al-haram yana ɗaukan gaba ɗaya makka haramin makka kamar yadda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ya tabbata kuma a tarihance inda point din Isra'il ba cikin ƙwariyar masallacin ba ne daga ɗakin ‘yar uwarsa ne abin nan ummu hane wata ke yaya ce ga sayyidina ali dan abu talibin Allah ya kara masa yadda da ita karanta littafin ainihin ibn kathir na tarihi al-bidayatu wan nihaya da littafin tafsiri na shi to da haka al-masjid al-haram anan yana nufin kar a bar kafirai su zo gaba ɗaya ƙasar makka ƙasar madina karanta littafin tafsir na al-imamu al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an ya tattauna sosai game da wannan mas'ala a cikin tafsirinsa to da aka saukar da wannan aya sai sai musulmai a madina suka shiga damuwa da kuma mutanen da ke makka su ma suka shiga damuwa damuwa ita ce to yanzu waɗannan da aka ce kar su zo harami kar su zo aikin hajji dan bayan wannan aya Allah ya ƙara yin magana ya ce ma kana lil mushrikina ko an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri sam bai ma dace ga kafirai a ce wasu suke raya masallacin Allah ba kuma suna tutiya kafirci suna cewa su kafirai ne sun yadda su kafirai ne amma an yi magana sai to ai amma dai mu muke rike da masallaci to wannan babu tutiya bane gaba daya da kuma Allah yake cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ko kadai wanda ya kamata su dinga raya masallatan Allah sune mu'minai da suka imani da Allah da ran tashin alkiyama to duk waɗannan ayoyi collectively sai suka hukunta nesanta kafirai daga masallacin harami na makka da na madina sai mutane suka shiga cikin damuwa cewa to waɗannan kafiran da aka ce kasu zo kuma suna da amfani a tattalance suna zuwa da kasuwanci ana saye a siyar a hannunsu ana da bukatu zuwa ga kaza su ma suna da bukata zuwa ga kaza yanzu in ba su zo ba akwai matsala kenan shine sai Allah ya saukar da aya faɗin shi cewa wa in khiftu na'ilatan fasaufa yugnikumullahu min fadli idan ma kuna tsoron talauci da bala'in wahala da yunwa to ku sani fa Allah ubangiji a sannu a hankali zai wadatar da ku daga ainihin talauci da bukata da kuke zuwa gare shi har yanzu musulmai suna da irin wannan tsoron cewa an suka yi baran-baran da kafirai wa zai kawo musu mai wa zai kawo musu sabulu wa zai ba su ruwa wa zai ba su wuta suna da bukata zuwa ga injina suna da bukata zuwa ga inyamurai masu sai da spare part duk wannan ya daga cikin irin wannan mugun tunanin fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli ya kamata mutane su dinga tuna wannan babu wani kafiri da zai raya ka Allah ne yake raya ka da haka in kai baran baran da shi shike da suka imani da Allah da ya halicce ka sai ya ci gaba da baka arziki dama arzikin ka ba hannun wani katan kafiri yake ba to shine yace fa a'abahumullahu ta'ala min zalika bil jizya daga cikin abin da Allah ya yi muminai sai ya kwafe musu makwafin abin da za su rasa na hulɗa da kafirai ɗin can sai Allah ya kwafe musu makwafin da jizya wa nuzul hadhihi al-ayat wal munadatu biha saukar waɗannan ayoyi da suke cewa ka a bar kafirai su shiga ƙasar makka ko ƙasar madina wal munadatu biha da shelanta ayoyin da aka je aka yi innama kana fi sanati tis'i duka wannan ya faru ne a shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ba'atha as-siddiqa yu'adhdhinu bidhalika sannan manzon Allah ya aiki babban abokinsa as-siddiqul akbar radiyallahu anhu dan yaje ya shelanta wannan magana a kasar makka fi mawsimil hajj fi mawasimil hajj a tarurrukan aikin hajji ma'ana a taron da za a yi a wajen a cikin harami da a mashair kaman amina da da ainihin muzdalifa da arafat duka sune a cikin abin da yake nufi da yasa mawasimil hajj wuraren aikin hajji malamai suka ce abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta aikin hajjin shi sai ya ba sai na Abakar ya je yayi wannan shi kuma sai baɗi saboda kyamar kada shi ya cakuɗa ina da arnan kuma a wannan shekara arnan sun zo amma daga nan ne aka ba su sanarwa cewa to daga bana kar ku ƙara zuwa to manzo Allah baya so ya cakuɗe da su a wajen aikin hajjin sa shine ya tura aka je aka musu wannan sanarwa daga baya kamar da iya daga shi ya ce wa ardafahu bi ali radiyallahu anhu sannan ya aika da sayyidina ali ya je ya taya سيدنا أبو بكر yin wannan aikin wa hadha alladhi dhakarnahu qad qalahu ghayru wahidin min as-salaf wannan abin da muka ambata da dama daga cikin malaman magabata abin da suka ambata kenan a cikin littafin su da maganganun su wallahu a'lam Allah shi ya fa sanin dai sai mala yace faslu ga wata gaba walamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala al-hajj a'lama an-nas annahu hajjun yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin nufin tafiya wannan aikin haji sai ya sanar da mutane yasa aka yi shela birni da ƙauye cewa mutane su fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aikin haji a bana kowa ya fito ya zo ya aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatajahhazu lil khuruj ma'a sai ko gaba ɗaya al'umma suka yi shiri dan su fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sami'a zalika man haulal madinati ƙabilu da al'ummomin da suke gefen garin madina ƙauyuka da garuruwa da alƙaryu suka ji labarin nan faƙadimu sai su ma suka taho yuridun alhajja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka taho suna nufin yin aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wa wafahu fi tariqi khala'iqun la yuhsauna an samu halittu da yawa wanda ba za su ƙididdigu ba sun riski manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan hanyarsa ma'ana wasu sun ta yin ratse ne kawai suna fitowa hanyar daga cikin ƙauyukansu in sun ji labarin jiya sun yada zango a wuri kaza sai su fito su tare shi a wannan zangon ko a zango na gaba su ma su shiga cikin karafka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cigaba tafiya da su malamai su yi kokarin su ainihin iya tantance yawan waɗanda suka yi wannan aikin haji wasu sun kai su har zuwa sama da mutum dubu saba'in cewa gaba ɗaya tawagar da suka raka manzala tsari salama da wanda ya haɗu da su a aikin hajji sama da mutum dubu saba'in wasu sun ce mutum dubu ɗari da ashirin wasu sun yi ƙasa da haka ko makamantansu duk dai maganganu ne kamar yadda mala ya faɗa khala'iqu ne la yuhsauna ba sa iya ƙididdiguwa ko a yanzu da ake da na'urori da kayayyakin sadarwa ko a yanzu ƙididdige yawan alhazai ba ƙarama aiki ba ne a ce an ƙididdige yawan alhazan da suka yi aikin hajji ba ƙaramin aiki ba saboda mutane suna da yawa kuma wasu ba sa bin hanyoyin da ake bi na na ainihin hukuma da documentation da a san yawan alhazan ƙasa kaza da ƙasa kaza akwai alhazan cikin gida akwai masu shigowa ta bayan gida akwai tikari akwai 'yan yawon buɗe ido akwai gasunan iri daban-daban gasunan dai sai iya wanda ainihin ka gani da haka Allah da ya halicce su ne ko zai kididdige keke da keken cewa mutane kaza ne ina fata mun gano wannan jama'a sai malai ci gaba da cewa wa kanu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi maddal basar da haka sai aka samu sahabbai ga sunan a gaba gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu a bayan shi wasu ta ainihin hannun dama wasu ta hagu maddal basari iya ganin idanka wa kharaja min almadinati nahara manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ya fito daga garin Madina naharan da rana tsaka ba'ada zuhuri bayan ya sallaci sallah a zuhur li sittin baqina min zulqa'ada ya fito ana saura kwana shida zulqa'ada ya kare ba'da an sallar zuhura biha arba'an bayan yi sallar azhar raka'a hudu a cikin garin Madina wa khatabahum yayi musu hudu ba qabla zalika kafin fitowar khutbatan wata irin khutba wadda allamahum fiha al-ihrama wa wajibatihi wa sunanahu ya karantar da su yadda ake yin ihrami da wajibobin ihrami da sunnoninsa wannan wata mas'ala ce jama'a ga tana ya tumbuko ta zai ta magana akan ta ran yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro garin Madina kuma nawa ga wata ne sannan ina maganganun da aka yi kaji shi tun farko ya faɗi cewa ranan asabar asabar din kuma yace li sittin baqaina suna irin wannan lissafin idan ya wuce 20 ne kun a dinga cewa 21 sai a ce saura kwana tara shine sai a ce litis'in baqaina kamar yanzu yau muna 21 ga watan Jumadal ula ko to balarabe in ya ga dama ko sai ya ce yau din da mai ko ya ce ihda wa 20 sai ya ce litis'in baqaina saura kwana tara to irin wannan ne fara nan lisittin baqaina to kar mu manta wata na iya zama kwana 29 na iya zama kuma kwana 30 ƙarƙashin hakan an ce lissittin baƙaina me ake nufi kenan a bisa al'adar larabawa in za su yi wannan irin lissafin na faɗar ragowa to sukan yi rounding up ne da haka in ya ce lissittin baƙaina to ranar ashirin da hudu ga wata ke ko mun gani in ya ce lihamsin baƙaina ranar ashirin da biyar ga wata ne kuma ko da watan ya yi nukusani za su bar shi a haka za su gaba da ambatan shi a haka sukan ɗauki su rounding up zuwa cewa kawai a ƙaddara ya yi talatin saboda duk da asalin wata ashirin da tara ne amma ana tajawuzi da zaran an ce wata sai kawai a yi tunanin talatin ɗin tare da cewa ashirin da tara ne asali amma kwana talatin ya fi zuwa cikin akaliyar mutane in mutum ya ci bashin kayan da ya ce zan biya bayan wata guda kwana nawa za ka fara tunani za ka kirga talatin da wuya ka lissafa ƙasa ko sama da talatin duk da ana iya samun wata ya ƙasa da haka kuma shi ne a musulunci ko kuma ya sama da haka a na kafirai ko hakan aka yi maganan kafara da aka ce fasiyamu shaharaini mutatabi'aini kwana nawa ake fara fadan za a mai da su zuwa kwanaki sittin sittin ake cewa ko duk da malamai su yi maganganu akan idan mutum ya fara yin azumin tare da fitowar wata to zai lissafa da watan ne in watan ya 29 ya ƙara yin 29 kaga ya gama azumin shi a kwana 58 domin shaharai na aka ce ba a ce 60 na yawan din ba amma conceptually mun fita nan 60 na yawan din to wannan akaliyar ba sabuwa bace da haka da yace li 60 baqaina ko min mene min zulqa'ada kwana dauka wata kenan 24 ga wata kenan to wannan 24 ga watan wannan 24 ga watan da ya faɗa za mu ji zai ƙara mana sorry 26 ga wata ko sittin bakai na 24 kenan da hudu yawa 24 ko to zai ƙara mana bayani a kansu insha Allah za mu ji maganganu game da su sai yake cewa قال ابن حزم وكان خروجه يوم الخميس fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga kasar Madina ya faru ne ranar Alhamis qultu ni ku ibnu qayyim al-jawziya sai nace wadh-zahiru ni dai abin da ya bayyana gare ni anna khurujahu kana yawm as-sabt ya fita ne ranan asabar ba wannan alhamis din ba ba kuma juma'a da ta biyo bayan ta ba sai asabar wahtajja ibn hazm ala qawlihi bi thalath muqaddimat ibn hazm a cikin littafin shi da muka yi magana a baya hajjatul wada ya kafa hujja da maganganu guda uku ihdaha magana ta farko anna khurujahu kana li sittin baqina min zulqa'da cewa ai an ce ya fita ne li sittin baqina ga shida da suka rage a zulqa'da والثانية قرينة تبيو أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس cewa kuma zulhijja a wannan shekara ya kama ne rana alhamis ran laraba da magariba aka ga watan zulhijja kaga daren alhamis kenan da aka alhamis shine ɗaya ga wata to daga alhamis idan kai baya baya sai ka ce laraba talata litinin lahadi ko asabar juma'a shidan kenan ko kaga sune baki na din daga wannan shidan me ya saura alhamis kuma gani zaka alhamis shine 24 ga wata sai juma'a da biyar asabar da shida lahadi 27 litinin 28 talata ashirin da tara laraba talatin alhamis shi ne ɗaya ga watan zulhijja na shekarar da manzo Allah ya yake haji in ji ibnu hazmi ina fata muna ganewa zai zo ya ci gyaran wannan magana in ji ibnu hazmi yace to kasancewa ɗaya ga wata shine alhamis wasalisa na uku kuma anna yawma arafa kana yawmal juma'a kuma arafa tabbas a wannan shekarar juma'a ce dan ka lissafa daga wannan alhamis ɗin ɗaya ga wata zai baka alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shine tara ga wata shine ranar arafa ibn hazmin ya ce waɗannan ƙara'in ɗin akan cewa fitowarsa to ranar alhamis wannan malaman gaskiya da gaskiya kenan jama'a da suke tantance komai da shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu alkhairi sai ya ce واحتج بما رواه واحتج على أن خروجه كان للست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس يكف حجة تشيوى abinda yasa yace saura kwana shida zulqa'ada ya fita manzo Allah ya fito daga Madina hadisin ibnu Abbas da yace in talaqa annabi sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ba'da ma tarajjala waddahana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga madina ba da mata rajjala bayan da ya taje kanshi waddahana kuma ya shafa mai a jikinsa fa zakara alhadisa ya ambaci dogon hadisi a cikin sahih bukhari wa qala yace wannan abin ya faru ne wa zalika li khamsin baqina min dhil qa'da yace kuma wannan abin ya faru ne ana saura kwana ainihin wato biyar da fitan dhil qa'da kaga kwanakin sun ragu kenan ko to abin da yake nufi wannan fita ta biyun da aka ambata yanzu a wannan hadisin shi agun ibnu hazmi to fita ce daga zulhulaifa ko manzo Allah ya kwana a zulhulaifa kaga na an ce li khamsin ya zo daga madina ya kwana daya a zulhulaifa yayi salloli biyar a zulhulaifa kaman kace daga la'asar da yayi har zuwa azhar ta gobe duka anan yayi su to kaga ya rage saura kwanaki biyar kenan watan ya fita ko sai ibnu azumin ya kafa hujja da wannan ya ce to fita ce daga zulhulaifa to wannan inda ya samu ainihin daga cikin wahamin da ya samu kenan shine in aka ce ya bar madina ina ne barin madina tunda ya bar madinan so biyu ya bar madina cikin gari ya zo mil hudu a wajen gari shine zulhulaifa a baro ali ya zo ya yi masauki a nan mutane sun riske shi a wajen ya yi wanka ya yi kaza kaza ya kwana sannan ya tafi to wanne ne a cikin su lissafin barin shi Madina ko mun gane kamar yanzu mutum ne ya tafi aikin haji ya bar gida nan Zaria ko Sokoto ko ina ne a wurin mutanen garin su yanzu ya tafi aikin haji sai yu idan ya je camp sai ya kwana uku ko to kaga masu lissafi za su lissafa yau da barin shi da tafiyar shi aikin hajji yau kwana uku ashe har yanzu yana Najeriya ta yiwu yana can a kama ya sauna su cizon shi ko ba haka ba to shine irin wannan insha Allah yace wa qala ibn hazm qad nassa ibn umara ala anna yawm arafa kana yawm al-jum'a ibn hazm yace kaga ibn umar ya ambata qararar cewa ranar arafa ta kasance ranar juma'a ne wa huwa tashi'u shine tara ga wata wa hilalu wa hilal wa istihlalu dhil hijja bila shakkin lailatul khamis kuma kamawan watan zulhijja babu shakka jibun azumin ya kama ne daren alhamis shine da hausa kenan ranar laraba da dare alhamdulillah yanzu mutane sun saba da wannan lissafin da mala albani namu marigayi Allah ya gafarta mishi in yi yana lissafi mutane sai ka sa cewa kaji kaji zangayi kaji feleke mutane ba su san karatun ba idan yau asabar da daddare in ya ce daren lahadi kusan dukan mun sha jin wannan sai mutane su ce ba haka ba ce wai ba lissafin ba haka ba a hankali a hankali yanzu kowa ya gane cewa eh in an shiga dare to an wuce jiya duk da a cultural mindset na Hausawa har yanzu muna cewa laraba da dare babu wani laraba da dare a hakika sai dai a ce daren laraba ko to daren laraba kuma shine daren kafin ranar laraba kamar yadda daren juma'a shine ranar alhamis in dare yayi ayi dai gwaro-gwarin ko to ranar laraba da dare yayi shikenan an shiga gobe ko a addinin musulunci an shiga gobe to wannan goben da aka shiga ita ce ɗaya ga wata ka karanta littafin ainihin ahkamul qur'an na limamul jassas da kashin fasaran lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal laylu sabiqun nahar da hadisin al-imam al-bukhari wanda aka rawaito daga Aisha na labarin mutuwan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da yake tambayarta yana cikin numfashin rashin lafiyarsa na ƙarshe yau yaushe tace yau litinin yace to ina fatan Allah ya dauki rayuwa ta yau saboda irin yau manzo Allah ya rasu tace sai bai mutu ba sai ran talata da dare kuma bai mutu bane sai bayan magariba amma ta kira sunan da ran talata da dare haka lissafin yake dama wallahi alhamdu Allah ya gafarta mal albani Allah ya kai mishi ladan shi na daga cikin sunonin da ya raya a wannan kasa ta mu ta arewacin Najeriya musamman a takeice yace a fa akhiru zilqa'adati yawmul arba'a don haka ƙarshen zulƙada shine ranar laraba ina fata muna gane lissafin ƙarshen zulƙada ran laraba farkon zulhijja ran alhamis fa idza kana khurujuhu lisittin to in ya zama an ce ya fita ne kafin kwanaki shida baqina min zulqa'ada wanda suka rage daga zulqa'ada kana yawmal khamis idhil baqi ba'dahu sittu layalin siwahu zai zama kenan ranar alhamis ne ya fita domin abin da ya rage shi ne kwanaki shida kafin wannan ranar in ka ɗauka cewa laraba ne ƙarshen zulƙada in ka lissafa kwana shida backward daga laraba zai baka zuwa alhamis ne shi ne ka ce laraba talata litinin lahadi asabar juma'a kaga kwanaki shidan da suka rage kenan to banda kwanaki shidan saura mene saura alhamis za ka yi ce lalle lalle alhamis manzo Allah sallallahu alaihi ya fito wa wajhu makhtarnahu to kaji magana ibnu hazmi wannan daga cikin littafin shadatul wada'i zamu je mu karanta a gaba ibnu qayyim zai lissafa wannan a cikin auham da zai lissafa daga ibnu hazmi sannan shi ma a can kuma ya rawa kafa yayi kamar da wan da wanne ma ya yadda zaka ji ya ce to da dai na ce asabar ne a wurin kuma bai ce yanzu kuma kaza na ce ba amma dai zai dan yi rawa kafa da sauransu saboda muhalli ne na nizai shi ga ibnu hazmin abin da ya tafi akai sannan muhibbuddin at-tabari shi kuma ya ce a juma'a ce wannan kai tsaye hatsa'an kuskure ne wannan saboda lallai da juma'a ce to da za a ba da labarin ya yi sallar juma'a ne a zulhulaifa ko kasar ya yi bai yi wannan ba sannan su kuma su malan ibn qayyim da ainihin al'imamu ainihin alwaƙidi sahibu sira wal magazi da kuma muhammad ibn sa'adin a cikin tsabakat ɗinsa su kuma waɗannan suka karkata zuwa ga cewa asabar ne wannan kuma shine abin da mafi yawan malamai suka karkata zuwa gare shi saboda abubuwan da zamu ji a nan gaba insha Allah haka ibnu kasirin a cikin albidayatu wan nihaya shi ma ya karkata ga cewa asabar ne kuma kamar yadda ibnu al-qayyim yayi kokarin gyara wa ibnu hazmi anan shi ma in ka karanta ibnu kasirin shi ma yayi kokarin gyara wannan kuskuren da ibnu hazmi ya fada Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan dai duka ainihin wato wato kaiwa matuƙa ne wajen tantance abubuwa da ta haƙiƙi wanda malamai suke ta yi in ba irin wannan tafin kake karantawa ba ba za ka taɓa jin labarin ma akwai wannan karatun ba ba in za ka karanta duk wani littafi na mutaakhiruna na ainihin wato zallan fiqhu babu nassi babu dalilai ko kuma zallan labari da ake yi na aikin hajji a wuraren bita ba za ka ji wannan karatun irin bita da ake wa alhazai wanda sai an gama gaba ɗaya alhajin bai iya komai ba ko kuma duk abin da ya iya ana sauka a ji da zai manta shi so da za a ba shi labari ne irin abin da yake faruwa shekara ɗari shida baya ba za a ba shi labarin keke da keke ba a ce mishi za ka ga wani matatakala mai aiki da lantarki to ga yadda ake hawan shi ba wanda zai gaya mishi wannan sai mata ta je ta hau hijabin taimakali a escalator a rasa yadda za a yi da ƙyar za a kwakulo ta duk wannan yana faruwa sannan da ya je ya ga airport ba irin nagarinsu ba ya ɗauka ma ka'aba ce yan za ka ga kawai wani ko jirgi ya gani ko zai fara labbai kallahumma labbai bai san bambancin kuɗaɗen da suke hannun shi ba bai san ina za aka nufa ba duk wannan saboda siyasantar da abin da aka yi sai zama malaman da za a ba kwangilayin yin karantarwa sai suna da godfather kowa akwai wanda ya kawo shi da haka ba wai za a bi cancanta ne waye sani sannan ya koyar ba sannan su kansu bayan sun gama koyarwa din sai kuma a zagaya wanda suka fi su godfatherism su kuma su kwace kujerun tafiya da haka malamin da ya koya muku a local government ba za ku sake ganin shi ba anan za a bar shi iya abin da ya samu kenan sai a dauki wani mai katar rawani ko wani mara wayau shikenan sai a tura shi in yaje ba za ku ƙara ganin shi ba shi ma yana can yana yawan sayayya shi ko yana tabbaci a wutar ku rasa yadda za ku isa duk wanda ya je aikin haji in dai ka dan san wani abu na addini ko ka ki ko ka so sai kai wa'azi ba za ka san san zaka zama mai wa'azi ba ba za ka sani ba saboda in kaga kawai ana shirme ana ta hauka ana ta maguzanci da sunan addini dan abin da ka sani kai kuma ka san zaka gyara mutane tun daga mota daga jidda zaka ji kai ka fara wa'azi zaka dole ka dauki lasfika ka fara wa'azi a cikin luxurious ka fara ga mutane ga yadda za'i ga yadda za'i kafin ka ankara ko sai ka zama mufti da jama'a ka saboda malaman barin su kawai suke kawai kowa kunna bi min hada mi'an fa in ma yati annakum min lihuda khalas kowa ya ta kan shi kawai sannan ga karancin malama ga corruption na cinye kudin alhazai abu alhazai ci ta wawa abinci abincin kuma yafi kama da na yan gidan yaro yafi kama da na mutane kamar ba a maka ba akwai muku wani abinci ka rasa tuwo ne fate ne talge ne ka rasa ko menene sannan kuma ba za a kawo ya isa ba sannan a ce an muku hadaya ku rasa ina kai hadaya kai nan dai abubuwa iri daban-daban dai sai Allah ne kawai zai zai zai hisabi akan su Allah shi kyauta to ire-iren waɗannan abubuwan da ake ainihin wato bayani a irin wannan tafan ana yin su ne don tantance tsabaragen me ya faru ya zama yanzu ana sadar da kai kamar kai ma ka rayu da lokacin ne zaka iya imajinin cewa to garan da aka fito ga irin wurin musamman in Allah ya kai ka kaje wajen kana ganin waɗannan wurare kuma sai ka ji kana istihdarin wato abubuwan da suka faru a cewa anan ne su manzo Allah suka yi kaza lokaci kaza ga abin da suka yi ga irin yadda suke nasu sai kai ma kai naka irin nasu dan ka dace da hasken ainihin wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa wajhu makhtarnahu anna alhadith sarihun fi annahu kharaja li khamsin baqina wa hiya yawm as-sabt kaga hadisin yazo karara yace li khamsin baqina ba li sittin ba wancan hadisin na bukhari ya ce ne li khamsin baqina bai ce li sittin ba sannan ibnu hazmin mulura da ya zo lissafin sittu din sai bai lissafa da ranar ba kaga ya ƙara kwana biyu kenan asali hadisin ya ce li khamsin ne shi kuma ya aka ya aka sai ya ce kawai li sittin da ya zo mana lissafin sittu din sai bai lissafa da ranar ba dan da ya ce misali watan zulƙa'ada ya ƙare ranar laraba laraba shine talatin ko tun ka lissafa baya laraba talata litinin a lahadi asabar juma'a su ne shida ko kaga alamin tsin ba ta ciki kwatankwacin irin lissafin da ake na sunan yaro a nan ƙasar sun haife shi yau to gobe za a fara lissafi sai a ce lahadi litinin talata laraba alamis juma'a asabar shine bakwai irin wannan lissafin ibnu hazm ya ana ya kala asalin ranar bai lissafa da ita ba sannan kuma maimakon hamsin sai ya ce sittin to in ka ɗauki waccan da ya kale da kuma ɗayan da ya ƙara a cikin sittin nawa ya ƙara kenan biyu don ka cire wannan biyu yaushe za ka koma alhamis ka cire ɗaya kenan juma'a ka cire ɗayan da ya ƙara sai ga ya koma asabar kuma gane wannan shine wajihin ikhtiyar na ibnu qayyim al-jawziya cewa asalin hadisin kwana biyar yace li khamsin baqina sannan kuma shi ibn hazm da dole safi ya sake rage ranar da ita ce aka fito bai lissafa da ita ba malai ci gaba da cewa a fa in lam ya'ud yawm al-khuruj yace in kaga wahiya ko sune yawm as-sabt ranakun da suka rage din shine yawm as-sabt wal ahadi wal ithnain wal thulatha wal arba'a shine ranan asabaci da lahadi da altinin da talata da laraba waɗannan sune in ka lissafa da karke 30 da 29 da 28 da 27 da 26 ga wata to su ne likhamsin baƙina ɗin daga ranar ta ashirin da shida da shida da bakwai da takwas da tara talatin kaga su ne hamsin ɗin ashirin da shida ga wata ashirin da shida da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara talatin su ne hamsin baƙina shi da ya zo faɗa sai ya ce sittin maimakon hamsin da ya zo lissafawa kuma ya ƙi lissafawa da ranar da yake tunanin ita aka fita kaga ya koma kenan yanzu lissaba'in baki na shi yake cewa isa da ma kace ibnu hazm in yazo yin kuskure to 100 bis 100 yake kuskuren shi haka in yazo yin daidai shi baya cin half mark saboda shi warewa kene kuma zaka ji ya ce kaza shi kenan kamar da ya faɗa nan yace yace mene yace nafsa ka gani yace qarara kana khurujuhu kaza kaza bila shakkin ka gani yace kaza kaza kaza bila shakkin haka yake baya rawa kafa shi kaifi ɗaya ne Allah ya gafarta mishi yace ka yace wa ala qawlihi idan ku ka dauki magana ibn hazm yakunu khurujuhu li sab'in baqina kamar da muka faɗa zai zama kenan ya bar madina ana saura kwana bakwai ma'ana ranan 23 ga wata kenan fa in lam ya'ud yawmal khuruj idan ba a kirga da ranar fitan ba kana li sittin sai ka ce shida kamar yadda ya kirga in ka kirga da ranar fitar ya zama bakwai wa ayyuhuma kana to kowanne ka dauka ka kirga da ranar fitar ko kar ka kirga da ita fa huwa khilaful hadith dukkanin sun saba ma nassin hadisin domin nassin ya ce li khamsin baqina wa in itabara layali idan ya lissafa da dararraki ne kana khurujuhu li sitti layalin baqina la li khamsin idan aka lissafa da cewa da daddare aka lissafin zai zama fitar shi lalle fitar ta faru ne shida ba biyar ba don wannan alhamisuwar amin wannan asabacin da ya fito to za ka lissafa da daren da ya gabace ta ke daren da ya gabace ta lissafa da ita zai baka daren raku shida in ko baka lissafa da ita ba zai baka wuni biyar ina fata mun gane wannan sai ya ce fala yasihu al-jam'u bayna khurujihi yawm al-khamis wa bayna baqa'i khamsin min ash-shahr al-batta ibn al-qayyim yake cewa sam ba zai yiwu a iya hada tsakankanin cewa ya bar garin Madina saura kwana biyar wata ya kare kamar yadda hadisin ya ambata ba sannan kuma a ce wato ya tabbata cewa kwana biyar ne a watan albatta ba zai yiwu haka in dai ka dauki wancan lissafin bi khilafi ma idza kana al-khuruj yawm as-sabt amma idan ka dauka cewa ya bar garin Madina ranan Asabar fa innal baqi bi yawm al-khuruj khamsun bila shak lalle zaka ga cewa abinda ya saura daga ran da ya fita kwanaki biyar ne babu shakka domin wannan rana Asabar din shine 26 ga wata daga 26 nan zuwa 30 ga wata to kwana biyar ne keke da keke yace wa yadillu alaihi daga cikin abin da ke ƙara fito da wannan fili annan nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara lahum fi khutbatihi ala minbarihi sha'an al-ihram waccan hudubar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu ita a ainihin kan mumbarin sa game da ihrami wa ma yulbisul muhrimu da kuma abinda mai harama zai sanya bil madina wannan hudubar yayi ta akan mimbarin sa a Madina ne wazahiru abin da yake bayyana anna hadha kana yawmal juma'a wannan hudubar hudubar juma'ar da yayi ne ya fita washe gari ba wai wani taron wa'azi ne na daban ba to kaga in kace ya fito alhamis a ina kai wannan hudu ba sai kai kokarin cewa to wani taron wa'azi aka kira na masu niyya aikin haji na maniyata da ake cewa shi ko ibnu hazmin yace wazahiru saboda yanzu nan tarjihin shi ne abinda yake bayyana gare shi cewa a hudubar juma'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne wanda bisa al'ada dama yakan yi hudubar juma'a shi ta dace da abinda aka fuskanta to tunda zamu fita gobe aikin haji kuma mafi yawan mutanen da ke wajen maniyata ne mazan su da mata sai amfani da wannan damar sai musu huduba akan aikin mai tafiya aikin haji irin kayan da ya kamata ya sa da irin waɗanda bai sanya ba abin da ya haramta gare shi da wanda ya halasta wannan ce hudubar da ibnu umar ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kafin a fita da ibnu umar da aisha da jabir duka sun bada labari a cikin hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa li annahu lam yunqal annahu jama'ahu dan ba a ciro wani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su tarawa wa'azi bane wa nada fihim ko ya aika a kirawo su a yi shela da huduril khutba a zo yana da jawabi ba ba a yi wani wa'azi daban ba sai na juma'a din wa qad shahida ibn umar radiyallahu anhuma hadhihi al khutba bil madinati ala minbari sayyidina abdullahi dan umar yana daga cikin mutanen da suka je wannan sallah ta juma'a kuma suka shaida wannan huduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallama an yu'allimahum fi kulli waqtin ma yahtajuna ilayhi idha hadara fa'ilu ya kasance daga cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sanashe su ya musu karatu akan abin da suke bukatar su sani nan gane da wata ibada duk sa'a da ibada ta zo ma'ana idan an zo layya zai hudu ba akan haka idan an zo ashura zai yi in azumi ya zo ramadana in za a fara qiyamul laili an ana jibi idi ko gobe ko wan shekaran jibi zai musu huduba ne akan idi da hukunce hukuncensa in za a fita jihadi zai musu huduba ma'ana yakan istiglalin juma'a mafi kusa da wani event na addini sai ya wa'azi a kan shi kamar da galibin limamai suke har a yanzu wannan daga cikin manhaji na ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabatar da huduba ta zama ta tafi tare da abin da ya damu mutane a yanzu limami ya zama pragmatic menene issue din da ya damu al'umma a yanzu sai ka musu huduba akai ka nusashe su ka tunashe su akai fal aula fa aula al awqati bihi don haka lokacin da ya fi dacewa da a yi wannan huduba da aka yi a ranar a lokacin da za a fita dinnan aljuma'atin lati yaliha khuruju juma'ar da daga ita sai fitan wa zahiru abin da ya bayyana gare ni inji ibn qayyim annahu lam yakul li yada aljuma'ata wa bainahu wa bainaha ba'd yawmin min ghairi darura babu abin da zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yin sallar juma'a alhalin tsakanin shi da sallar juma'a rana ɗaya ce ko kuma ƙasa da rana guda kawai ya batta min gairi daruratin babu wata larura ya kama hanyar tafiya ba dole ba ba ya yi latti yadda in ya lissafa in ban fita yau alhamis ba ta yi na kasa isa makka kafin ranar arafa ba ba larurar cewa an kawo mishi farmaki yana so ya je ya tare iyakar gwamnatin musulunci ba duk babu wannan larurar ko a ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi zai wuya ya fita ya bar juma'a ana gobe juma'a ba tare da larura ba wannan ma wani ƙarin ƙarina ne wa qad istama'a ilayhi al-khalqu bayan ga tarin halittu sun taru a gaban shi wa huwa ahrasun nasi ala ta'limihim ad-din kuma yafi kowa kwadayin da idan an tari ya koya mutane addini dan me zai bar fursar juma'a da zai koya mutane addini kawai ya kama hanya wanda in ya kama hanya kuma juma'a ta fada akan shamadan shi na matafi وقد حضر ذلك الجمع العظيم bayan ga waɗannan mutane sun taru wal jam'u bainahu wa bainal hajj mumkinun bila tafwitin wallahu alam kuma zai iya hada yayin wannan sallar juma'a sannan ya je riski aikin hajjin babu wata matsala Allah ya fi sanin daidai amma ni dai abin da ya bayyana gare ni kenan idan muka kallin manhajin jama'a wannan warware magana na daga cikin manhajin malaman sunna wajen tattaunawa game da mas'ala yanzu kaga warware magana ibnu hazm yake amma a ciki babu wata magana mai daci ko mai ban mai kaushi ko mai nuna raini wanda inda za a je a kaiwa ibnu hazmin wannan magana a cikin kabarinsa ya karanta ta ba zai jawo shi ba ko da bai da ita ba zai ga a hankali a hankali a natse aka yi warware maganar da ya kulla ba tare da an ci mutuncin shi an ci zarafin shi Allah ya gafarta musu gaba daya tare da cewa shi ibnu hazmin bai da wannan dabi'a na da gaske abin da malamai suka zarge shi kuma suke ganin kamar yadda zahabi ya ambata daga cikin abin da Allah ya jarabce shi da shi jaza'an wifaqa shine shi ba shi da saukin baki wajen mu'amalantar malamai idan ya tashi yin raddi yana yin raddi wanda ya wuce haddin wato mutunci da kyautata magana ga malamai wannan ya bayyana altafan ibnu hazmi Allah ya gafarta mishi zahabi ya ce watakila wannan shine dalilin da yasa ga littafai nan dibgi masu matukar fa'ida da amfani amma wasunsu ba su wuce kofar ɗake shi ba ba a ji labarinsu ba a nan nake wa kaina nasiha da sauran 'yan uwa cewa mu iya bakin wajen mu'amalantar malamai na addinin musulunci don sun yi kuskure ba daidai ba ne a cikin shari'a musulunci malami darajar shi tana sama da darajar uba da uwa musan wannan saboda girma da darajar malami yana dosano shi ne daga girma da darajar qur'ani da sunna idan ka san qur'ani da sunna suna gaba da iyaye to haka malami ke gaba da iyaye haka malamai suka ce saboda shi biyayya da aka ce a mishi tana ta'allake da biyayya Allah ne da manzo Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ulil amri dangane da shiryatar da zukatan mutane sune malamai kamar da ulil amri dangane da siyasar rayuwa sune sarakuna ulil amri dangane tattali sune masu kuɗi da attajirai ko to waɗannan daga cikin su gaba ɗaya waɗanda ake ma biyayya kai tsaye babu kaman malami tare da cewa a zahirance mutane sun fare na malaman kuma wannan mutuncin na malamai jama'a ba a taɓa shi ko da sun yi kuskure malaman sunna uzuri ake ba su kuma malamai suna cewa inna luhumal ulama'i masmuma naman malaman sunna yana da guba wanda duk ya ci naman su to sai wannan guba ta bayyana a jikin shi to ana jin kamar ibnu hazmin ya samu wannan matsala Allah ya gafarta ne shi kuma fada ne yayi da wasu wanda suke goyen bayan wasu malaman da bai zamani da su ba malikawa ne suka cika ƙasar andalus saboda a lokacin an samu yanayi wanda gwamnati tana yi da su da haka kowa ya zama maliki shi kenan shi kuma da ya zo baya malikiyan da shafi'iya yake daga bayan istiklali ya zama ainihin wato mai zaman kanshi yana curowa da kanshi musaidi ne sai zama in ya zo raddi faɗan da yake da waɗannan na zamanin shi su baji da sa abubakar ibn al-arabi sai yana jona faɗan da kowa da maliku da abu hanifa da duk wanda ma bai taba sani ba yana yana jona fadan yana yana kyarar kowa to wannan abin da ba daidai bane kuma ba abin ai koyi da shi bane duk da haka za a ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama kuma kada Allah ya ba wani dama koyi da shi akan wannan dan ba tafarkin magabata bane irin wannan da ibn qayyim ya mishi anan to irin shi aka ake so munaqasha hadi'a hakan ka karanta littafin da Abu Isa al-Huwaini yayi wajen tattaunawa da Ibnul Qayyim din nan a can baya mun karanta mas'ala game da Ibnul Qayyim yayi wani tuntube wajen bayani akan yadda ake tafiya zuwa ga sujuda idan kun tuna cewa a tafi da guyawu ka a tafi da hannu wanda wannan ya saba wa asalin abin da ya tabbata a hadisi amma Ibnul Qayyim yayi iyayin shi ya kare wannan ra'ayin nasa Mala Albani Muhammad Nasiruddin yayi bayani akan wannan a cikin tamamul minna haka banda shi kuma wasu malamai sun yi to musamman Abu Isaq al-Huwaini akwai juz'i da yayi musamman na manta sunan littafin ya tattauna kwarai akan wannan mas'ala kuma tattaunawa ce mai ban sha'awa kwarai kamar gashi ga Ibn Hazm Ibn Qayyim suna tattaunawa ya warware gaba daya abinda Ibn Qayyim ya kawo in kun tuna mu ma anan mun yi kokarin mu kawo maganganu daga malamai wanda suka tabbatar da cewa kuskure ne Ibn Qayyim ya fada akan wannan Allah ya gafarta musu gaba kidin su na'am eh to na farko da tukunna cewa ya fita ranan alamis na aika ji kuskure bai tabbata ba shine abin da yake kuskure abin da ya tabbata shine ya fita ranan asabar ka gane wannan yanzu to dangane da wancan kuma idan mutum ya fita daga gari ranar juma'a asali yanzu juma'a ta faɗi akan shi a matsayin wajibi amma babu laifi dan yayi ta a matsayin mustahabi a inda ya samu sawa'un a gona din ne ko a gida ne ko a wani gari ko a kan hanyarsa in ya samu ya yi babu laifi ba za a cika yi ba amma in bai yi ba ta faɗa a kansa a matsayin wajibi wannan shine maganar take ainihin wato mafi ausatul aqwal da malamai suka yi kamar yadda kuma malamai su maganganu akan shi kanshi hukuncin ma fita ranar juma'a ina jin mun karanta wannan ko wasu bangare na haka a can baya insha Allah ba zan iya tuna a dai karatukan da muka yi game da sallar juma'a can baya wallahu a'lam walamma alima abu muhammad ibn hazmin mala ya ci gaba da cewa yayin da ibn hazmin ya ga cewa anna qaul ibn abbas radiyallahu anhu wa aisha radiyallahu anha kharaja li khamsin baqina min zil qa'adat la yalta'imu ma'a qawlihi awwalahu bi an qala ma'anahu anna difa'ahu min zil hulayfati kana li khamsin yayin da ibn hazmin ya ga cewa magana ibn abbasin da magana aisha Allah ya kara musu yadda gaba ɗayansu cewa da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi ya fita ana saura kwanaki biyar zulqa'ada ya kare ibn hazmin ya ga cewa wannan magana ba za ta yi daidai da maganar da ya faɗa tun farko da ya ce ma'anar wannan magana indifa'ahu min zulhulaifati kana li khamsin ya ce ai ana nufin manzan Allah su salama ya bar zurhu laifa ne ana saura kwana biyar mana ya kuma kan magana shi kenan cewa biyar da aka ce to daga zulhu laifa amma in daga madina ne to shida shidan nan shine ya lissafi ya ce to alhamis kenan alhamis ya baro wato ƙasar cikin garin madina ya zo ya kwana a ainihin zulhulaifa daga nan kuma ya kama hanya to da ya ga cewa in ya faɗi waccan magana zancen ba zai yi daidai ba sai ya dawo ya ce ƙala walaisa baina zulhulaifati wa bainal madinati illa arba'atu amyalin faqat yace tsakanin zulhulaifa da madina tsayin tafiyar bai fi mil hudu ba kadai falam ta'ud hadhihi al marhala al qariba liqillatiha haka ne falam ta'ud hadhihi almarhalatu alqaribatu li qillatiha wannan ainihin wato karancin wurin bai kai a ce mishi zango guda na tafiya bane wa bihadha ta'talifu jami'ul ahadith to kaga an kai haka sai ce sai hadisan su hadu qala sai ya ci gaba da cewa walau kana khurujuhu min almadinati li khamsin baqina لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة da kuma an ce ya fito ya bar madina ne wannan fitar da aka ce kwanaki biyar in muka ce daga madina ne in je ibn hazmi ba daga zulhulaifa ba to zai zama kenan daga madina kwana biyar ya ce wannan ko kuskure ne bila shakkin wa hadha khata'un ya ce wannan kuskure ne لأن الجمعة لا تصلى أربعا لأن الجمعة باء ينتا ركعة هدو كما يتبت تيوى منزان الله يصلى أزهر أزله ليفا ركعة هدو رانا دزيت أمين يصلى أزهر أمين أمدينة ركعة هدو رانا دزيت ya tabbata sallah ta ƙarshe da ya a Madina kafin ya fito ita ce sallah azhar kuma masu riwaya sun ce raka'a hudu ce kaga tabbas baran juma'a bane kenan sai ya ce li'anar juma'a ta latu sallar arba'an wa ƙadda kara anasun annahum sallau buhura ma'ahu bil madinati arba'an anas dan malik ya ambata a cikin riwayar bukhari cewa sun yi sallar azhar tare da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin garin madina raka'a hudu qala yace wa yaziduhu wuduhan abin da ke ƙara fito da magana fili inji ibn hazm a inji ibn hazm ne qala wa yaziduhu wuduhan yana ƙara mushi ainihin wato wannan yana ƙara ma abin haske sun masaƙa min ɗariƙil bukhari sannan sai ya kwararo ta hanyar imamul bukhari hadisa ka'ab ibn malikin hadisin ka'ab dan malik cewa qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi safarin idza kharaja illa yawmal khamis yace so da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai wata tafiya yana barin garin Madina ne ranar alhamis وفي لفظ آخر أو لفظكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس من ذا الله ينسو يدنغ برن غريران الخميس هكا الإمام البخاري يرويته لكما الإمام أبو داود ذكر نصر رويته وانا رواية فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس يتي وانا ياسا للي بزي يؤتي ران الجمعة يفتبأ saboda magana Anas din can da yace sun yi sallar azhar raka'a hudu a cikin garin Madina wa batala khurujuhu yawm as-sabt yace kuma haka nan batun cewa ya fita ranar asabar shi ma ya lalace ba za a karba ba li'annahu hina idhin yakunu kharijan min al-madinati li arba'in baqina min zulqa'da dan kace ranar asabar to zai zama a ranar kana cewa kenan ya fito daga madina ne kwana hudu da suka wuce wannan a bisa lissafin shi na baya lissafawa da ranar yace wa hadha lam yaqul lam yaqulhu ahad yace kuma wannan babu wanda yace kwana hudu inji ibnu hazm duk wannan magana ibnu hazm kala ya kara cewa wa aidan ha ila yau qad sahha mabituhu bidhul hulaifa ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a zul hulaifa al-lailatal mustaqbila daren da ya biyo bayan fitowarsa min yawmi khurujihi min al-madina daren da ya biyo bayan fitowarsa daga Madina yaya da zango a Zulhulaifa kuma ya kwana fakana yawma fakana yakunu yawman difa'i fakana yakunu difa'uhu min Zulhulaifati yawmal ahad to sai ka ce kenan ranar da ya bar Zulhulaifa ranar Lahadi ce ya'ani yace ina nufin law kana khurujuhu yawmas sabt idan ka ce ranar asabar ya baro madina ya zo ya kwana don gari ya waye sunan ranar lahadi ko to wannan lahadin idan ka ce ranar ne ya baro ainihin wato zulhulaifa wa sahha mabituhu bi bituwan lailata dukhulihi makkata kuma ya tabbata cewa ya kwana a inda ya da zango mai suna bituwa kafin shiga makka wa sahha anhu annahu dakhalaha subha rabi'ati min dhilhijja kuma ya inganta cewa ya shiga kasar makka ranar hudu ga watan dhilhijja da safe fa ala hadha karkashin haka inji ibnu hazmin takunu muddatu safarihi min almadinati zai zama tsawon tafiyar da ya daga madina ila makkata zuwa makka sab'ata ayyamin kwana bakwai ya annahu kana yakunu kharijan min almadinati dan zai zama ya fita daga madina kenan lauka na zalika li arba'in baqina da zulqa'adati in ka ce kwana hudu suka rage mu zulqa'ada wastawa ala makkata li thalasin khalawna min zulhijja ya shiga garin makka ainihin kwana uku da suka shude a zulhijja wa fi istiqbalil lailatir rabi'a ya ainihin fuskanci dare na hudu fatilka yana fuskantar dare na hudu a wunin na uku kenan fatilka sab'u layalin la mazida ibnu hazm yace kaji kwana bakwai babu ƙari wa hadha khata'un bi ijma'i yace wannan kuskure ne da ijma'i kuma ya dan ruda bugo kaga ibnu hazm kuma yana da awa ijma'i iko Allah Allah ya gafarta mai abin da yake cewa yana ƙara raddin waccan magana ne cewa in ka ce asabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro Madina ya baro Zulhulaifa ya baro Madina amin ya zo Zulhulaifa ya kwana to kaga shi al-safin shi alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba sune kwanakin da ya lissafa matsayin ƙarshen zulqa'ada ko to kai in ka ce asabar ne asabar a gurin shi asabar nawa ne ga wata 26 kuma ba zai lissafa da ita ba kamar manta zai lissafa ne da kwanan da ya biyo bayanta da haka lahadi litinin talata laraba su ne ragowar kwanakin zilka'ada sai ka kara da alhamis juma'a asabar kwana bakwai kenan ko to ranar na lahadi wannan wuni na takwas ranar manzala sa islam ya isa kasar makka shine kwanaki takwas sun wuce ya fuskanci daren kwana na tara wanda kwana tara nan shine zai kama daren hudu ga wata daren hudu ga watan zulhijja yace to idan ka ce haka kaga yayi asabar ka ce asabar da yazo zulhulaifa ya kwana lahadi ranar lahadi yayi indifa'i ya bar zulhulaifa ya kama hanya ya tafi lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar to a lissafin ibn hazmin sai ka cire lahadi sai ka ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi kwanaki bakwai wannan kwanaki bakwai din zai zama daga alhamis juma'a asabar lahadi su ne alhamis ɗaya ga watan zulhijja juma'a biyu asabar uku lahadi hudu ga wata ranar wannan lahadin da safe isa maka shine yana fuskantar dare na biyar to kaga in ka lissafa ka zai baka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana bakwai a hanya kenan ma'ana kwana bakwai din daga lissafin ibnu hazmi sai ka ce daga lahadi kenan lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi mako guda lissafin da yake kenan ran wannan lahadin ta biyu ya isa ƙasar ainihin wato makka ina fata muna ganewa yace to idan ka ce wannan kaga yana nufin ya bar zulhulaifa ran lahadi ya kama hanya yayi kwana bakwai a hanya ya isa ƙasar makka bayan kwana uku sun wuce kwana uku sun wuce an shiga kwana nawa kenan an shiga kwana na hudu ko ka ce wuni na ainihin wato uku ana fuskantar daren hudu na fata mun gane tunda lissafi ne da dare yanzu alhamis da ta kama ita ce daren ɗaya ga wata ko to kaga alhamis gari in ya waye aka shiga dare daren biyu ga wata kenan juma'a to haka lahadi daren uku ga wata to kaga su ne wannan salasin khalauna idan gari ya waye ran lahadi yau ana ranar uku ga watan zulhijja ana fuskantar daren nawa daren hudu shine fistiqbalil lailatin rabi'a to kaga da wannan kwanakin guda uku a cikin zulhijja da waɗancan hudun da ya ce li arba'in khalauna shi a wurin shi in za ka yi lissafi ka cire ranar lahadi banda ita ka dinga lissafawa irin yadda ake lissafa suna a al'adance kakka lissafa da lahadi kaga ya kwana asabar lahadi ta yi ko ya bazuru laifa lahadi to kada a lissafa da lahadi sai mai kenan litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi wani lahadin ita ce nawa ga wata uku ga wata ko ina fata muna gane yanzu ita ce uku ga wata ko kuma agun ibnu hazmin wuni bakwai ne tunda ya cire wancan na baya to sai ya ce wannan lissafin da shi yayi ya lazimta ma masu cewa ran asabar manzon Allah ya zo zulhulaifa ko yace to wannan kuskure ne da ijma'i babu shakka kuskure ne a yayin da ya lissafa tabbas domin shi ya lissafa wa amrun lam yaqulhu ahad kun ba wanda ya faɗi wannan fasaha anna khurujahu kana li sittin baqina min zil qa'adati yace to kaga kenan sai a ce lallai dole a faɗi cewa ya fita ne ranar da ana saura kwana shi daga zulƙada walta'afatin riwayat sai a ce riwayoyin sun haɗu da juna kenan kulluha gaba ɗayansu wanta fatta arudu anha sai a ce babu wani sauran karo da juna bihamdillahi da godiya Allah intaha magana ibnu hazmin ta kare kuma kun ji magana ibnu hazmin sai malami maza ya ce qultu ni nace in ji ibn al-qayyim kenan hiya muta'alifa mutawafiqa tabbas ranakun sun dace da junansu kuma sun tafi daidai wata'arudu muntafid kuma karan da kake magana ya kai ibn hazmin dama can babu shi muntafid anha ya wofanta daga barin su ma khurujihi yawm as-sabt kuma kace ya fita ranar asabar wa yazulu anhal istikrahu alladhi awwalaha alayhi ma zakarnahu wato za kuma a kawar da duk wani abin da kake jin kyama wanda in ka koma abin da muka ambata tun farko shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya zo Zulhulaifa ne ran Asabar hudubar da ya ran Juma'a ce zaka Asabar ya Zulhulaifa kuma Asabar din nan a cikin hadisin li khamsin khalauna aka ce ba li sittin khalauna ba kai ibn Hazm kai ne kace sittin sannan in za a lissafa kuma ba za a ƙi lissafawa da ranar ba da haka da ya ƙi lissafawa da ranar sai ya lissafa ainihin wato ya zama daban ya ce alhamis ya ƙi lissafawa da alhamis ya fara daga juma'a kuma ya ce sittin sannan ya zo ya wannan ainihin dabdalar da ya ya ce wa amma ƙaulu abi muhammad ibn hazmi zai mashi ainihin warwara ne ya ce maganar da ya faɗa ya ce lauka na kurujuhu min almadinati li khamsin baqina min zulqa'dati lakana khurujuhu yawmal jum'ati ila akhirih fa ghayru lazim maganar da ya faɗa yace inda manzon Allah da gaske ne ya fita li khamsin baqina min zilqadati da sai dai a ce juma'a ya fita to wannan magana ba haka take lazimin ta ba bal yasihu an yakhruja li khamsin ta yiwu ya zama e lalle ya fita ne ragowar kwanaki biyar wa ya kunu khurujuhu yawmas sabti amma kuma ya zama fitowar ranar asabar ne wallazi gharra aba muhammadin annahu ra'a rawiya qad hazafa ta al-atta min al-adadi abin da ya rudar da shi shine ya ga mai riwaya ya share ta'un ta adadi da aka ce li khamsin ba a ce li khamsatin ba to da aka ce li khamsin sai ya fara tunanin domin a ka'ida adadin irin wannan al'adadul mufrad ana sabawa tsakanin al'adad wal ma'adud ne fit tadhkiri wat ta'anis khamsu salawati khamsun min ad-dawabi fawasiqu kaga khamsun namiji ne ko fawasiqu ta mace ce daga fasiqatu haka khamsu salawatin salawatu ta mace ne ko to khamsu ya zama ta miji ko namiji ko to idan ko idan da aka san haka ne sai a ce khamsatu rijali kaga adadin ta mace ma'azudin kuma namiji to da aka ce khamsu layalin sai ya fara li khamsin din li khamsin baqina kaga an kala mudafu ilai din ba a ce li khamsi layalin ko li khamsati ayyamin ba ko to karina babu layalin babu ayyamin tunda an ce khamsin muzakkar sai fara tunanin to ma'adud din mu'annas to tsakanin ma'adud din naharun da lailatun wanne ne mu'annas laila ko sai fara tunanin dare ake nufi to sai dauka wannan khamsi layalin ne dan idan khamsi naharin ne yawan lokacin bai kai hamsu layalin ba mun ɗauka a yadda ke asalin ƙa'ida cewa sai an yi dare sannan a yi wuni ko mun gane to da ya ɗauka da dare ne kaga ya ƙara tsawon kwanakin sai kuma ya haɗa da cewa to ai in an ƙara za a koma juma'a to ba juma'a ba ce don ba zai yiwu a ce an fito juma'a ba saboda waccan magana da ya faɗa ingancin cewa manzo Allah ya sallah azhar akhiru salatin kafin ya fito kaga ba juma'a bace da haka sai sai wannan lissafin na to kar a lissafa da asalin rana aiki ne sai ce to duk inda akai alhamis ne amma a gun lissafin to kada a lissafa da alhamis a lissafa da bayan ta din Allah sa mun gane da haka ne ya ƙara kwanaki biyu to sai ya dauka kenan wancan hamsin da aka faɗa to sai dai a fasara shi cewa hamsin daga zulhulaifa amma in dai daga cikin madina ne to ba hamsin ba ne sittin ne sittin ɗin kuma to layalin ne kagan ka ce sittu layalin zai zama kenan tun daga alhamis to alhamis ɗin kuma sai ya ɗauka ita ce lalle lalle ranar fita tun da ba zai yi a ce ya fita juma'a ba shi ne abin da ke cewa wallazi gharra aba muhammadin shine qad huzifa ta'ul adad wa in wa hiya innama tuhzafu min al muannasi dan ana share ta'ut ta'anisi ne idan ma'adudin mu'annasi ne kamar da makwatanta fa fahima li khamsi layalin baqina mun gani ko sai fahimci cewa khamsin din nan darare ake nufi don kace khamsu layalin kuwa wa hadha inma yakunu idza kana al-khuruj yawm al-jum'a idan kace khamsu layalin ake nufi li khamsin din nan to zai zama ranar juma'a ne kenan falau kana yawm as-sabti dan in ya zama asabar ne lakana li arba'i layalin baqina zai zama lallai dare hudu kenan suka saura abinda yake cewa shine jama'a idan aka ce li khamsi layalin dole sai dai a ce juma'a ne domin yanzu abinda ya saura ba za ka lissafa da wunin da aka riga aka wuce ba kenan dan wunin daren shi ya wuce ba a lissafi yanzu da daren yanzu misali yanzu muna rana 21 ga wata ko to in za mu lissafa mu ce dararrakin likam layalin baƙina min wannan watan ne sunan shi ma jumadal ula ko to za mu ce ne lissamani layali saboda mene saboda yanzu muna wunin 21 ko amin da za mu ce ne litisi layalin sorry muna wunin 21 kaga 21 nan daranta ta wuce daranta ya wuce to sauran dararrakun da suka wuce a watan nan tabbas tara ne a bisa ma rounding up goma din nan in za mu lissafa rana yanzu sai mu ce yau saura kwana goma inda rana za mu lissafa har da wannan rana ko a bisa rounding up to kwana goma ke amma za mu lissafa dare fa daga dare mai zuwa za mu lissafa daga dare mai zuwa kuma zuwa ƙarshen watan bisa takadirin wannan round up ɗin saura dare tara don dare cikon na goma ta ukun ya wuce shine wanda muka kwana a cikin shi jiya Allah sa mun gane gwargwarin to da ya kalli wannan sai ya ga cewa idan an ce li khamsin baqina in dai za a ɗauki ƙarina khamsin babu ta'un a ce to layalin ne to dole sai dai a ce ya fito ranar juma'a don ka ɗauki wannan gwargwaron da muka yi ran juma'an zai zama wunin juma'a wunin ashirin da biyar ne ga wata sai ka lissafa daren asabar daren lahadi daren litinin daren talata daren laraba kaga su ne lekamsin ɗin da ya lissafa domin daren alhamis shi kuma dina shi ne daren da ɗaya ga wata ta kama Allah ya sa muna gane gwargwarin da ibn qayyim yake mana to sai ya ce a fa fahima li khamsi layalin baqina wa inna ma huwa wada inna ma yakunu idha kana al-khuruj yawm al-jum'a falau kana yawm as-sabt la kana li arba'i layalin baqina da aka kasha kan kace rana asabar ne da masura dare hudu kenan wa hadha bi ainihi yanqalibu alayhi to wannan kuma sai a juya mishi da shi shi ibn azmi fa innahu law kana khurujuhu yawm al-khamis dan in kace rana alhamis ne lam yakul li khams layalin baqina to ba dare biyar bane wa inna ma yakunu li sitt layalin baqina idan kace manzon Allah ya baro kasar cikin garin Madina ne rana alhamis to wannan rana alhamis din ba zai zama li khams layalin ba zai zama ne menene da sitti layalin domin zai zama ranar alhamis din 24 ne ga wata sai ka ce daren juma'a daren asabar daren lahadi daren litinin daren talata daren laraba ka gare da sittin ne shi ma sai a juya mishi da yana abin da ya faɗa in ya ce wannan sai ya ce wa hadha wa li hadha qurra ila an yu'awwal al khuruj al muqayyad bi tarikh al madhkur bi khams ala al indifa min dhil hulayfa wa li hadha tarra don haka ne ya tirsa su shi ibn hazmin ila an yi awwila ya yi ta'awili ya yi ta'awili mai ne alhurujal muƙayyada fitar manzan Allah da aka ƙayyade bi tarihil mazkuri da wancan kwanan watan da aka ambata bi hamsin aka ce da biyar sai ya ta'awilin shi alalin difa'i min zulhulaifa ya ce tabbas wannan fitar daga zulhulaifa ce ba daga madina ba wala zarurata ila lahu ila zalika ba shi da bukata zuwa ga wannan iz dan kuwa minal mumkin an yakuna sharu zulqa'adati kana naqisan domin ana iya cewa ma watan zulqa'adan yayi lusani yayi 29 fawqa al ikhbaru an tarikh al khuruji bi khamsin baqina minhu bina'an ala al mu'tad min ash-shahr sai zama anan an bada labarin cewa kwanaki biyar da suka rage ma watan ne bisa dubi da cewa an faɗi abin da ya ragu ne domin a san da ake bada wannan labarin ai abin ya riga ya wuce kuma biddika an san watan kwanaki nawa ne yana ma ibnu hazmin ilzami ne cewa inda ma yana so ya ce biyar din ne babu bukata ya wannan tawili saboda za ta iya yi ya zama in muka dauka watan ya 29 zai koma daga wannan daren na alhamis za su koma da kwana biyar daga daren alhamis wanda shine 24 ga wata to kaga daren juma'a daren asabar daren lahadi daren litinin daren talata in mun dauka ya 29 to sai yace da zai iya cewa ma haka amma sai bai ce haka ba wa hadhihi adatul arabi wan nasi fi tawarikhihim wannan shine al'adan malaman larabawa da sauran mutane an yu'akhiru bima baqiya an yuwarrihu yu'arrihu bima baqiya min ash-shahri bina'an ala kamali suna yin ainihin lissafin wata idan za su lissafa ƙarshen wata suna faɗar ragowar kwanaki suna lissafin ne bina an ala kamari za a lissafa cewa watan ya cika kamar da muka ambata tun farko za a lissafa shi a matsayin talatin ba a matsayin ashirin da tara ba sun ya ƙaul ikhbaru anhu ba'adan qiba'ihi sannan bayan shuɗewa wata za a zo a bada labari a haka wa zuhurun naqsihi kadhalika idan an yi lissafi an ce to yau saura muna kaza ga wata wata saura kwana kaza muka lissafa za mu yi wani abu a ƙarshen wata sai muka lissafa tusonin da kwana tara sai kuma ya zo a aikace watan ya yi nukusani li Allah ya talifa alaihim tarikh duk da haka sai mu sai mu lissafa a kawai ma'ana duk da an ce li khamsin baqina min zulqa'ada sai zama khamsin din nan kwana biyar ne hadda na talatin da ake expecting zai iya yi sai zama aikace akan waki watan bai kai talatin din ba ko to koda daga baya in za a bada labari ba za a juya wannan lissafin a ce li arba'in baqina ba za a bashi li khamsin baqina din saboda an ce li arba'in baqina zai rudar da mutane ya zama to yanzu li arba'in baqina nawa ne ga wata dan khamsin baqina 25 ga wata idan ka ce arba'in baqina wanda zai combating ba zai fara tunanin nukusanin watan ba zai dauki event din ne mai da shi next kwana sai mai da shi ran 26 shine da 40 baqina ina fata mun gane ba zai fara tunanin watan yayi nukusani bane to kaga da zaran ya dauke event din kuma ya canza mishi rana tarihi zai samu iskali amma wancan barin shi akan li khamsin baqina ba zai bada iskali ba to fa ibn azmi ya shigar da mu arithmetic ne yan yan lissafin abun nan wata kuma yace fa yasihu an yuqala an yaqula alqa'ilu dan haka mutun na iya cewa yawmal khamis wal 20 yace yawmul khamis wal 20 kutiba li khamsin baqina a inda aka rubuta cewa saura kwana biyar ina fata mun gani wa yakunu shahru 29 ya zama kuma hakikanin watan kwana 29 ne da kan an ce li khamsin baqina duk wanda zai combat din shi zuwa keke da keken figures din digital figures din shi zai iya rubuta 25 ne amma da zaran ka ce to bari a juya li 60 baqina saboda yayi nukusani in an zo rubutawa sai a rubuta 26 wa aidan har ila kuma fa innal baqi kana khamsata ayyamin bila shakki babu shakka akan cewa abin da ya saura tabbas kwana biyar ne bi yawmil khuruj amma hadda rana fitan ba banda rana fitan ba wal arabu idan sama'atil layali wal ayyamu fi tarikh su larabawa idan ya zama a cikin lissafin su akwai dararraki da ranaku ghallabat lafzal layali li'annaha awwal shahr suna gabatar da lafazin dare shi sa aka ce li khamsin saboda mene saboda dare shine farkon wata wahiya asbaqu min al-yawmi kuma dare shike riga wuni fatudhakkaru al-layali sai ka ji ana mai da dararen ana cewa da su maza sai a ce ina an ce ranar biyar ga wata alhalin kuma asalin lissafin daren biyar ga wata ne dan lissafin tunda da wata ake yin shi ya kamata a lissafa ne da dare sanda wata ke fita ko amma sai ana lissafawa da wuni sanda wata baya fita sai a kira shi da sunan rana rana ba a ce raniyar kuɗan da na ce daren kaza na yi gwaranci zai rukuka mun da ya ko saboda ya saba wanda aka saba ji da na faɗi wani magana aka san irin wannan wa muradu hal ayyamu ya zama faɗi daren rakun a ce li khamsin amma ana nufin ranakun ne yace faisuhu an yuqala li khamsin baqina sai ayi cewa li khamsin baqina kwanaki da suka saura guda uku da itibaril ayyami guda biyar amin ana nufin kuma wuni wa yuzakkaru lafzul adadi bi itibaril layali shi kuma adadin sai a maida shi namiji ana kuma nufin wato dararrakun kamar yadda muka ji a cikin kaida faisuhu hina idin an yakuna khurujuhu li khamsin baqina dan haka zai iya yiwa kenan ya zama a bisa wannan lissafin ya fita kwanaki biyar da suka saura wala ya kuni yawmal juma'a kuma ba ranar juma'a bane wa amma hadisu ka'abin falaysa fihi annahu lam yakun yakhruju qattu illa yawmal khamis hadisin ka'ab da malam ibnu hazm ya kawo babu dalili akan cewa kwata kwata baya fita sai ranar alhamis wa inna ma fihi anna dhalika kana akthara khuruji sai dai kawai hadisin na nuna cewa mafi yawan fitar shi ranar alhamis ne wala raiba annahu lam yakun yattaqayyadu fi khurujihi ila al-ghazwati bi yawm al-khamis lalle babu shakka akan cewa bai kasance yana taqayyudi a cewa dole dole sai dai fitar ranar alhamis ba wa amma qawluhu law kana yawm as-sabt la kana kharijan li arba'in faqad tabayyana annahu la yalzamu la bi itibari layali wala bi itibari al-ayyam cewa da ya kuma lalle in an faɗa haka zai zama fitar to lalle lalle ranar ta zama saura kwana hudu kenan to ya bayyana gare mu cewa lalle wannan magana ma kuskure ce in an kalli dare din ko kuma in an kalli rana in an kalli dare saboda shi ma za a mashi ilzami a ƙara dare ɗaya a cikin darakan da ya ƙara in an kalli kuma rana saboda wannan lissafin da aka kawo na yiwuwar ainihin nukusani da makamantansu da magana akan ta'u ta jikin ainihin wato adadin za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu karasa wannan bahsi da malam ya koro shi gashi nan ina ma ƴan uwa nasiha da kaina cewa kuma ka ƙara karanta littafin wannan gaba sosai sai ka samu ko takarda kane kana rubutawa ka rubuta date din da sauransu asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sai ka sa tara ga wata ka koma baya takwas bakwai har zuwa ɗaya ga wata sannan kuma talatin ashirin da tara zuwa wannan kwanakin kana karantawa kana makin su za ka gari sun fito maka ba wani lissafi ne mai tsanani ba arithmetic ba mathematics ba ne ma ko yau ina fata mun gane wannan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah